أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta da fata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda a sati da ya gabata muka tsaya muna bayani akan dukkan ahlus sunna wal jama'a wajibin shi ne yayi imani kuma ya kudirce a zuciyar shi cewa أفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ما في فدلا دا ما في الخير نونا الأمة باجي دايا bayan annabawa da manzanni dole ahlus sunna ya kudirce cewa abubakar ne siddiq ya fi kowa fadala bayan shi umar bayan shi uthman bin affan هكذا روي لنا عن ابن عمر ما ليك سوى هكا أكا رويت من لدى عبد الله بن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أزهرنا yake cewa mun kasance muna faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu muna cewa inna khairan nasi ba'da rasulillahi Abu Bakr wa Umar wa Uthman muna cewa mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam muna cewa su ne abubakar da umar da usman wa ya sama ubi zalikan nabi sallallahu Alaihi wasallam falayun kiru kuma muna faɗar haka manzo sallallahu Alaihi wasallam yana ji kuma baya mana inkari akan abin da muke faɗa sai malam ya ci gaba da bayani sai yake cewa ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن, بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف yace kuma bayan wa'annan guda uku wanda suke biyo baya shine Ali bin Abi Talib wa Talha wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Abdurrahman bin Auf وأبو عبيدة آمر بن جراح وكلهم يصلح يصلح للخلافة وأن صحابان da aka lissawa dukkansu kowanne ya cancanci ya zama shugaba na musulmi bayan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kenan ahlus sunna ya kudirce cewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wayannan manya-manya na sahabbai su ne mafifita a cikin al'umma abubakar umar uthman aliyu falha zubairu sa'ad bin abi waqas sa'id bin zaid abdurrahman bin auf abu ubaida amir bin jarrah wa kulluhum yuslimu li khilafa kama qala al-malik mu'allim yace kuma afdalun nasi ba'da haula ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan wa'annan kuma ya ce sai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan a jimurci su ne alƙarnul awwal allabi bu'ita fihim ƙarni na harko wanda aka aiko manzo sallallahu Alaihi wasallam a cikin shi kenan dukkan wanda ya rayu a wannan ƙarni kuma ya rayu tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al-muhajirun al-awwalun da wa'inda suka yi hijira na harko wal'ansar da mutanen garin madina wa humman salla ilal kiblatai su ne wa'anda suka yi salla zuwa ga alkibla guda biyu to a nan abinda ba da yake nufi da yake cewa tumma afdalun nasi ba da haula ashabu rasulillah bayan wa'annan wanda muka zana waɗanda tun suna tafiya a saman doron ƙasa na duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su yace musu kai kinnan dan aljanna ne kamar da yake faɗa yake cewa Abu Bakr fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Zubair fil janna Sa'ad fil janna Sa'id fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna yace kuma Abu Ubaida Amir bin Jarrah shi ma fil janna to kaga waɗanda aka zana aka ce tun a nan duniya manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan shaida ai ka san ba sa'annin ka bane ba a wajen fadala to bayan su akwai sahabbai ai da yawa na manzala sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda aka ma albishi da gidan aljanna bayan su misali bilal bin abi rabah bilal manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mini inni la'asma'u qar'una alayka amami fil janna ya kai bilal an gwada mana aljanna sai nake jin karan takalminka a gabana tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dewa ana nuna mishi kamar a cikin mafarki ana nuna mishi duka abin da yake faruwa a aljanna ko kuma a gidan wuta to anan ya ga bilal bin abi rabah yace me kake aikatawa na karan takalminka a gabana a gidan aljanna kenan kaga wannan me yake nuna maka kai tsaye cewa bilal na aljanna haka yace ma fatima radiyallahu anha ibnatu rasul sallallahu alaihi wasallam yake ce mata bayana ke zan ki fara bina a cikin a cikin gidana ke za ki fara bina kenan ke za ki fara mutuwa kuma yace mata ke ma shugaba ce a gida aljanna kaga ita ma an mata shaida anan akan cewa ɗan aljanna ce tun anan duniya haka nan wanda suka ta yakin badar su ma haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan alkawari ya ce musu ku yi abin da kawo ga dama ba abin da zai cutar da ku in kun mutane aljanna ne wanda suka ta yakin badar mutum uku. da goma sha uku kaga su wannan jumlatan su ma an musu alkawalin cewa za su ji gidan aljanna haka wa'inda suka yi bai ato ridwan su ma dukkan wanda Allah ya ce ya rida shi ai magana ta kare Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah ya yarda da mummunai waɗanda suka yi mubaya a ƙarƙashin itaciya irin ce bai'atu ridwan su kuma waɗanda suka yi wannan bai'atu ridwan sun daura akan mutum dubu to Allah ce ya yarda su ita kuma yarda ta Allah ta yi dukkan abin da zaka samu a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wa ridwanu min Allah akbar yarda ta Allah kuma ta yi girma akan duk abin da za ka samu na gidan aljanna yau Allah ce ya da kai to babu wani abu da zai da zai baka tsoro ko da zai shiga gabanka kamar yadda yake faɗa a a ta akisa ta annabi Musa alaihi salam yake ce ma annabi Musa wama a'jalaka an qaumika ya Musa ya kai Musa me yasa ka gaggauta ka bar mutananka kai gauwa ka zo zuwa gare ni Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi Musa ya zo wuri kaza a lokaci kaza ya zo zasu gamu su yi magana da shi annabi Musa ya ce ma mutanen shi sahabban shi wa zai raka ni mu tafi zuwa ga miƙati na Allah subhanahu wa ta'ala anan wasu daga ciki suka ce suna zuwa ya kwashe su suka kama hanya suna tafiya suna cikin tahiya annabi Musa sai ya shiga gaban su sai ya bar su suna baya sai gaugawa shi gabansu ya musu nisa ya isa zuwa ga inda zai gaba da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yana zuwa sai Allah ke tambaye shi wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa ka rigaye mutanen ka ya Musa sai yake cewa hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda yace ya Allah su kinnan suna saman sawuna bi ma'ana suna nan hanya suna zawwa amma ni sai ni gauga zuwa gare ka dan ka yarda da ni wannan yake nuna maka yarda ta Allah ita ce manyan annabawa ma suke gwagwarmaya wajen neman ta so suke Allah ya su shi yasa Allah subhanahu wataala idan a lokacin da yake ba da labarin aljanna a cikin sotin bayyana sai ya ce jaza'uhum inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya yarda su kuma su ma sun yarda da Allah kaga eh ka sami yarda Allah bayan an baka aljanna kuma sai aka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda su kenan yarda ta Allah ita ce babban abin da bawa ya kamata yi gwagwarmaya wajen nema to su wa'annan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan fadala sun samu wannan daraja ta samun yarda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya musu shaida a wurare daban-daban kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ce walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum وعد لهم جنات تجري سيتي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم to anan da yake cewa alƙarnul awwal allazi bu'isa fihi yana nihin alqurunul mufaddala wa humul qurunul ladhi bu'isa fihim ar-rasul wa amanu bihi والأصحاب جمع صحابي والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك القرن الأول شيني قرني wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin shi karnin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi annabta kuma aka bashi risala da khatamul anbiya'i wal mursalin to wannan karnin ya fi kowane karni fadala kamar da yake fada a cikin hadisi yake cewa khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafificin alqarni eh karni ce shine karni karnin da nake ciki bai ma din ba na sai yake shine kace ma karni kenan wannan shekaru na karni nan da manzo sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi a ciki wannan shekara 23 wannan babu lokacin da yake fadala a duniya kamar wannan lokacin lokaci ne wanda ke da kai alaka tsakanin sama da ƙasa amma yanzu ai tsakaninmu da sama da ƙasa yaje ruwa amma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alaka kai sai abu yana faruwa kai sai Allah zai sauko wahayi yace ga mahuda akai kenan kaga akwai wani sako da yake zuwa yake zawwa tsakanin sama da ƙasa yanzu sai dai kawai abinda muka aikata sai mu tattara a kai sai kuma rubutu da ake tari sai kuma yake da suna umarni na Allah subhanahu wata'ala da yake sauka akan kun faikun din shi da kuma kudura shi akan bayan shi amma a ce wani abu ya faru irin na lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam a rasa solution a rasa yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya aiko wahayi ya ce ga halli ko kuma ga hukunci ko ga kaza a cikin lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam haka ne yake to kaga wannan karni da aka samu wannan ya yi kowane karni fadala ya yi kowane karni daraja a dukkan lokutan da ke akwai na duniya baki daya bayan shi kuma sai karnin da ya zo na almajiran sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almajiran sahabbai su ne tabi'ai sai kuma waɗanda suka zo almajiran tabi'ai na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan su ne su ne kamar lokacin da yake kowane lokaci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fadalar shi a bayyane take aiwa sai an faɗa lokacin da Qur'ani yake sabka kuma a ce a lokacin nan babu nisa da kai baka da nisa da wannan lokacin kana iya ganin wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana iya ganin almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kana ana kana iya tashi ka je wajen wani ya ce maka shi ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kaza ko yayi sallah a tsari kaza ya tashi koya maka iri da musu gashi ga kai kaga ai ba abin abin nan ba sai yake cewa wal ashab sai sai sahabbai da aka yi magana shine jam'u na sahabi jam'i ne na sahabi kamar plurial ne na sahabi idan ka ce ashab ana nihin sahabbai idan aka ce sahabi ana nufin sahabi guda to da aka ce ashab jam'i ne na sahabbai shi kuma me ake ce ma sahab kamar yadda ibn hajar ne al-asqalani ya kawo a cikin littafin shi nukhbatul fikr fi sharhi nuzhatun nazar ai nuzhatun nazar fi sharhi nukhbatul fikr ya kawo yake cewa abinda ake ce ma sahabi shine mallakiyar nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dalika shine wanda ya ga manzon rahama sallallahu alaihi ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba gani ba ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce gani ta ga ai marra annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma idan aka ce marra makamu bai suke aka ce wanda ya gani ne shi yasa ya ake cewa mallakiya wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda akwai makahi da yawa mu'minan bihi yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mata ala zalika kuma yi mutu akan haka wannan gamuwar da manzo sallallahu alaihi wasallam koda a ce cikin taron dubunnan jama'a ne daga nesa ka tsin kayo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan ka gan shi kuma ka kai imani da shi kuma ka mutu akan haka ya isa ka zama sahabi ko so guda ka zo kuka gaisa ga kai gashi shi ke na isa ka zama sahabi ko ka zama da shi sati ko wata ko shekara sai dai ne zai bambanta tsakanin wanda ya yi rayuwar shi ga baki ɗaya tare da manzala salar salam daga farko har ƙarshe da wanda ya zo sau ɗaya game da shi ɗai zai yi wahala ka kamanta su bisu ma kamantuwa bai yiwa su zama ɗaya wanda ya bar dukiyar shi ya bar garinsu ya bar iyalan shi ya bar komi na shi ya zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam ya taya shi yin yaki ya taya shi watsa wannan addini da wanda sai bayan an kare komi manzana sallallahu ya kusan mutuwa tukwana ya zo sai gaisa ya ce ya imani yadda ka ce duka su ɗaya ne ai baya ba fadalar su ba ɗaya ba shi yasa Allah ke cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar dan kasancewa da bambanci su ne wanda suka yi rigai rigai wanda suka fara zawwa wanda su ne ɗan aji na gaba minal muhajiri na wal'ansar daga cikin muhajirai kuma da mutanen garin madina mutanen garin madina su ake ce ma'ansar da ƙabila biyu ce a garin khazrash da aus ƙabilu guda biyu da ke da kai a garin madina yanzu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da rikima masu ke tsakanin su da ya zo wannan rikici nasu ya ƙare sai aka sauya musu suna baki ɗayansu ya suka ɗauki suna guda ansar me yasa an sa musu wannan suna saboda sun taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimaka ma sahabban shi radiyallahu anhu ajma'in sune ake ce ma walladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi wa la yajiduna hajatan mimma mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to wannan ta'arifi da malam ya bada yace wanda ya game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akai wannan shi ake ce ma sahabi kenan wanda ya ridda bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da sahabi cikin sahabi tunda bai mutu ba da wannan imani wanda bai yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a lokacin da yake raye sai bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko da ya gaba da shi sai bayan ya rasu kwana kuma ya zo ce ya yi imani shi ma bai ciki sai wanda lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake rayi suka ga ya yi imani da shi mai mutaka kuma ko da a ce ya yi da kuma daga baya ya dawo duka haka ana lissawa shi a cikin a cikin sahabbai tunda lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yana rayi ya yi imani da shi sai dai anan sai ma da yake cewa fallabi amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqahu amma wanda ya imani da manzala sallallahu alaihi wasallam amma bai gamu da shi ba laysa sahabiyyan wannan ba sahabi bane kan najashi kamar najashi najashi shine shugaban garin Habasha Ethiopia a wannan lokaci wannan bawon Allah lokacin da aka takura ma manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi a garin Makka a lokacin da ba su hijira ba zuwa garin Madina aka rasa yadda za a yi an ware kashe wasu daga ciki ana azabtar da su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ina ba ku shawara ku tashi ku yi hijira ku je garin habasha a can akwai mai mulkin sunan shi na jashi mutumin kirki ne za ku zana da a wurin shi lafiya suka tashi suka ɗaya wajen shi da suka tafi kisa ce doguwa abubuwa da yawa sun faru tun da mutanen garin makka na wannan lokaci suka tashi su ma suka tafi garin habasha suka ce ma na jashi ka ba mu wa'annan mutanen mutai da su mutane ne sun raba zumunci mutane ne wanda sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza suka ringa zane da suka kare zanen su yace a kira su ku ku ba da labarin kanku suka ce mu mun kasance da ba ma zumunci muna bauta ma gumakai muna kaza muna kaza yana ta zane zane duk abin da suke na jahiliya sai suka ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya koya mana yin zumunci ya koya mana ibada ta ubangijin sama da ƙasa ubangijin talikai baki ɗaya ta kaza ta kaza duka ya gaya mishi shi kuma na jashi ya karanci addinin annabi isa a saman kan shi yake shi kuma addinin annabi isa na gaskiya ai da gojan allah yake saboda injila ce yake karantarwa ita kuma injila littafin allah yanzu shi kuma he ga cewa abinda annabi isa ya ringa kira a kan shi na gaskiya ai shi ne wa'annan mutanen suke kira kuma shi ne annabin nasu ke kira a kai a nan da jashi sai nuna musu cewa to ai ba maganar ya bada su in dai saboda wannan abin yanzu ya suka yi shawara tsakaninsu ya suka ce wa ai mun ji suna cewa annabi isa ba dan allah ba ne ba suna ce annabi isa ai bawan allah ne bari mu gaya ma na jashi tunda sun taba addinin shi don haka sai kora su suka dawo ya ce miye medo suka ce wayannan mutanen da ka ba a wuri suke suke zamani ka ji abin da suke faɗa akan annabi isa ya ce bai sani ba ta suke annabi isa bawan allah ne ba dan allah bane aka ce a kira su aka kira su ku ku ne kuke ce annabi isa ba dan allah bane bawan allah ne anan ja'far bin abi talib dan uwan ali bin abi talib sai aka wakilta shi aka ce yayi magana tunda a delegation din ta mutanen garin makka shi ne amur bin al'as shi ne a delegation ta mutanen da maka hanyar musulunta mutum ne babban mutum kuma ya iya magana kuma hallo ne shaja'a ne a wajen gwagwarma yanzu da aka kira ja'afar bin abi talib aka ce kai kashi an ce ga abin da kuke faɗa a kan annabi isa me za ka ce sai ce to mu akan wannan Allah subhanahu wataala ya sauko mana ayoyi a cikin alkur'ani mai girma wanda yake nuna mana cewa ai annabi Isa ba dan Allah bane yace mai karanta shike ne sai harka sai ce wadkur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بقيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم qaulul haqqi alladhi fihi yantahu wannan haka ya zabi wannan ayoyi ya ajiye shi zalika fi sabilillah kaga a cikin yake bayanin duka lokacin da Maryam har ta samu ciki da ta gama da mala'ika Jibril ya ya fito mata a siffa ta ta mutum namiji wannan rasu shi ta fito a siffa na wani namiji shikenan sai take cewa in ya uzu bin rahmanin minka in kunta taqi take ta kai Allah mun tsari da kai saboda da ta ganshi a wurin bai kamata a ce ta ga namiji ba sai ta ce mata inna ma ana rasulun rabbika li ahba laki gulama zakiya aini ubangi aini manzo ne daga wajen ubangijinki na zo ne in miki albishir da cewa zaki sami yaro take mamaki قال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا تيا zan sami yaro? ni ga ban taba arme ba ba wanda namijin da ya taba kusanta ka taya zan sami yaro aka ce mata ba shawarar ki bace ake yi ba qalu kadhalika qala rabbuki huwa alayhi hayy an kare ni an yi abin ya tabbata ubangiji ya riga ya yi ce zaki sami yaro ولنجعله آية للناس ورحمة منا kuma za mu sanya shi rahama ce ga ga mutane wa kana amran maqdi al'amari ya riga ya tsaya yanzu ta dauke shi fa hamalatu ta dauki wannan ciki wanda ta wazata bihi makanin qasiya ta je can wani wuri ta kibance cikin gari ta zo bakin ba ga al-makhadu ila jiz'in nakhlati ta zo gindin wani kututtire na dabino annan ne take cewa mitu qabla hada ya ya laitani mitu qabla hada ita kai tuna ni da mana mutun su wa kuntu nasiyan mansiya a ce an mance ni kwata kwata ba fanadaha min tahtiha alla tahzan kad ja'ala rabbuki tahtaki sabila ya akai da an kiraye ta aka ce mata Allah tahzan kada ki mishi kake da kake da hankalinki قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا wannan ku tattare da dabi mai girgiza shi kina girgizawa zaki samu abinci maga za ta ringa sakkowa daga jikin shi ku tattare babu gani a shi iko na Allah ne in tana karama ma ai haka ne kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab wa jada indaha rizqa qalat ya maryam anna laki hadha qalat wa min indillah duk lokacin da zakariya lokacin da ya dauke ta yake renanta annabi zakariya yana renanta inda ya ajiye ta yake renanta idan ya shiga kawai sai iske ta da kaya na marmari ba lokacin bangoro ba sai iske ta da mangoro ba lokacin bayan ba sai iske ta da banan kaya abubuwa kala kala a gaban sai ta mai daga ina ta ce wannan ne gwallon Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab Allah yana arzikar yana arzikar da bawa wanda ya so ba tare da hisabi ba ba tare da hisabi ba yanzu Maryam ta aiko ga yaro a sai Allah ya ce mata idan kika zo wajen mutanen ki abinda ake bukata gare ki kawai ki ce musu inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya ta ce kawai kin yi alkawali yau kina azumi kin ma Allah alkawalin azumi yau ba ta yin magana azuminta shi ne na rashin yin magana fatat bihi kawo har tahmilu ƙaru ya maryamu da ƙarfi ta shai amfaniya mutanen suka isu gudu da ke to aikin zo da babban abu ya ukta haru ya ke ruwa haru ma kana abokin ra'a sauyin babanki ba mutum banza bane kuma kana ta ummuki bakiya haka mahaifiyarki fa asharat ilayhi sai ta ishara zuwa ga annabi Isa ta nuna da hannunta ta ce musu ku tambaye shi tuna haka yake cewa to kai fa nukallimu man kana fil mahbus sai ya zamu ma wanda jaririn da yake cikin zanan goyo sai ya zamu mai magana ya ba mu amsa ka ji wani abu sabo wajen ki kawai suka ji yaro da ya bude baki ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba waje alani nabiyya jinjiri daga aikoshi ya ce inni abdullahi ni din nan bawan Allah ne ataniyar kitaba kuma Allah ya riga ya bar littafi ba waj'alani nabiyyan kuma Allah ya sanya ni annabi waj'alani mubarakan aina ma kuntu kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda nake wa awsani kuma ya mun wasiya bis salati da yin sallah waz zakati da yin zakka ma dumtu hayya matka ina rayu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya kuma ya sanya ni mai biyayya ga ma'aikiyata ka ji ba haka wani lam yaj'alni jabbaran shaqiyya bi sanya ni mutum banza wassalamu alayya ke ce kai amince Allah tabbata a gare yau ma wulid ranar da aka aihe wa yau ma amutu da ranar da zan mutu wa yau ma masu hayya kuma ranar da Allah zai tayar da ni ina mai ya ce balika isa mai wani wannan shi ne annabi isa dan wani kaunar haƙƙin da zai fihin yantarun ma kane lillahi an yi tasdar min walidin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi وربكم فاعبدوه يتي هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم سوره مريم kaga wannan kissa yadda take duk wanda ya san asalin injila asalin addinin annabi isa ya san haka labarin annabi isa yake najashi da aka karanta mai wannan yana ji waɗanda suke kewaye da shi a wajen wadawan shi manya-manyan sun san da haka shi ya san gaskiya haka amma babu ta yadda za a yi musu da a lokacin nan ya ce musu a shaɗu Allah ila ila yana da wahala amma a kai tsaye ya san cewa wannan labarin aka bada shi ne da gaskiya kuma annabin gaskiya ya zo kuma ya yi imani annabin annabin amma bai iya bayyana wannan kamar irin na wanda ya imani ne na cikin mutane annabi Musa wanda suke gaban Fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kaga shi wannan yayi imani amma yana koyi imani shi saboda mi saboda larura da ke da kai a lokacin idan ya bayyana ta kan ya tsara wata ibada a wannan ko a kashe shi ko a rihe ko na makamata to shi ma na jashi haka ne kamar irin na na wani sarki ne hirar shi ma haka ta faru labarin da aka bashi na manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya ce a je cikin kasuwanni a nemo mai mutanen da suke rayuwa tare da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo su zo zai musu tambayoyi ana zuwa a game da su abu sufiyan aka kira su aka ce ku zo sarki yana nemo ya ce sarki ya ce musu ina so ku gaya mana gaskiya waye annabu abu su fiye ya ce inda ina iya yin karya ya ce da a ranar na yi ta ya ce to a matsaya na shugaba ina jin kunya mabiyana suna jina in tafka karya a gabansu kuma sun san karya ce takan yi gobe tare da ya ce amma ya ce inda ina da dama in yi karya ce da a ranar na yi in ya tambaye shi me yake kira a kai ya ce a bar bauta ma kuma kai a bauta ma ubangijin sammai da kasai me yake kira a kai ya ce a rinka zaman me yake kira a kai ya ce a yi kaza ya ce a rinka taimaka ma wanda suke masu rauni ya ce ya rinka faɗin abubuwa kawai sarkin wannan sai ce sai ce lalle wannan annabi ya zo da abin da annabawan da suka gabata suka so da shi a nan sai kira magoya bayan shi duka ya ce a riye masarautar zai musu tambayi da ya zo da suka so sai ke ce musu yanzu idan na ce zan wancan addini mu za ce sai suka ce a haifin san baka yi sai ce a to ni kuma biza sai ke nema ya karma shahada ya suka hutar gaba ki irin su bar mai wuta su mai tawaye suna huta zuwa za a fi shi sai ce ku dawo ku dawo dama na ne don gwada ku mu ci gaba da addinin namu da kuma kan isa doguwa ce wata rana min yi sha ya ce dama don gwada ku kawai babu da banya musulun amma inda a lokacin nan suka ba shi goyon baya eh wannan abin da aka hudu gaskiya ne da shi kenan shi mafi zai shi kenan kawai a ce shi kenan mun musulun gaba amma kawai gudun matsayi sai sa kawai aka zama to shi ma na jashi gudun wannan sai kyale su amma imanin zuce shi ranar da ya mutu manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tashi dan uwanku na jashi ya rasu ku tashi mai sallah aka wa manzon sallallahu alaihi labari yana can garin habasha su a garin madina aka tashi aka mai salatul ghaib aka ma tashi yanzu ka ga na jashi bai taba ganin manzon sallallahu alaihi wasallam amma sai zamani guda an ce mai sahabi to ba sahabi ba ne ba sai dai a yi ɗaya tubarin shi cewa tabi'i ne saboda ya gamu da ya gamu da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ma da yace amma wallahi laqiyahu wa lam yu'min bihi fa hadha laysa bi sahabi duk wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa tare shi ba ce mai sahabi yanzu kaga Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ba ce mai sahabi saboda shi shugaba ne da munafukai baki da ya ƙuru da bi arsinatihim ne ma da tafi ƙulubi yanzu kaga shi tare ke a zamani tare da masu salasalam tun da ya hijira suna tare hanyarsu kai da ya mutu ma manzala salasalam ya je misalla amma ba sahabi ne manzala salasalam ya zo zai bashi talla abu umar bin khattab ya zo ya ce ya rasulullah ka san waye ne wannan ai bai kamata ka musalla sai ya ce a san musalla mazalla ya shiga umar ya ɗin rike ki gashi ci a rasulallah ajiba ne ya ce a ayi zai ya ƙara rike riga ya ce in ma wannan waka shiwa mazalla sa mai fuske riga shi ce zan musalla sai umar ya ce to shike mazalla musalla ana ƙare sallah sai ga ayata sauko wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala tabbata iri irin wa'annan kada ƙara musalla kuma kada ya ƙara tsaya a kan kabarsu na kafaru billahi wa wa rasuli wannan sun yi kafirce ma Allah sun kafirce ma manzanci wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu suna fasikai kaga duk yanda ya rayu da manzo sallallahu alaihi wasallam har ya mai sallah to wannan ba sa yi ne shi yasa idan ka ce Allah sa mu ga annabi to ka ƙara ka ce da imani kakkaje ka yi gamuwa irin ta sa abdullahi ko irin ta sa abu abu ko irin ta sa abu jihar irin wannan gamuwar da suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam ta amfana musu wani abu to idan za ka yi irin wannan addu'a ka ce Allah sa mu ga annabi to ka ce kuma da imani eh saboda idan ka ganci babu imani ba kai asara kai a kiyaman ma akwai waɗanda za su ganshi gashi ga su yawma tabiyatu wujuhun wa taswaddu wujuhun a wannan rana gashi gasu mala'ikan su ce ku yi baya yi baya suna kallon masu salatu sallam me yasa saboda bayan masu salatu sallam sun sassauya addinin sun kawo abinda suka dama su ta asuna addinin ka gani kenan idan za ka ga masu salatu sallam ka yi fatan a yi kasance gani ne na rahama kuma gani ne tare da imani a tare da kai wanda kuma zai sa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka cikin rahama shi ya ji ɗanka shi ma mazu sallallahu alaihi wasallam ya cece ka saboda ceton ma da mazu sallallahu alaihi wasallam zai yi sai in Allah ya yarda ai mun karanta kuma za mu gani a gaba duk wanda zai shiga cikin ceto na mazu sallallahu alaihi wasallam ko na wani daga cikin bayi to dole ya cika sharaɗa to kwana zai shiga cikin wannan ceto da farko Allah yarda a cece ka na biyu kuma Allah ba da uzuri a cece ka eh wa kam min malakin fis samawati la tubni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi izini ga wanda yaso kuma Allah ya yarda da wanda ake dole sai ka ga wannan sharɗin da zaka samu ceto anan akwai wata mas'ala ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma gamuwa da shi da imani da shi da mutuwa akan haka wannan shine ake ce masa sahabi yanzu sai wani ya zo ya ce maka to ai hadisi ya ce marra'ani fil manam fa sayarani fil yaqas aw fa sawfa yarani fil yaqas duk wanda ya ganna a cikin maholiki a wata ruwa ce ka annama ra'ani fil yaqasa kamar ya gani ne a walki ko kuma zai gani a walki a wata ruwaya da cewa in aka masu yana ne kamar ka gama su salari ka gama su salari salari idan ka gashi a mulki shi dan bai kama da shi in dai shi ne da siffofin shi gabaki daya saboda baka a garin ba misali a cikin mulki a ce maka ga annaba nan kuma ka garin ka ce ka ga annaba ba ga annaba ba ni ka gani eh ko ga wani abokin ka kuma ga wani wanda gashi nan baki ne misali ko ga wani wanda kawai ruwan da saru yake ko wani abu wata siffa dai daban wadda babu ɗaya daga cikin siffofi na manzo sallallahu alaihi wasallam na halittar shi ka gani a mawurci aka ce maka ga annabi ne to ba annabi ne ba annabi ne amma idan ka ganshi da siffofin shi duka to shi dan ya yi kaɗan ya ɗauki wannan siffofin ya zo maka so a mawurci manzo sallallahu an mai kariya a duka to idan mutum ya ga irin wannan siffofin na manzo sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya ai kaga ya ganshi ko kuma ya yi imani shi sai zo ce maka aito shi ma ya zama sahabi inda ai dokoki na zama sahabi an ce shi ne wanda ya gama su salansalan ko ya gama da shi ya yi imani da shi ko ya mutu a kan haka sai ce ai shi ma gashi nan ya gashi a moriki kuma a morikin an tabbatar in ka gan shi ka gan shi bi za ka ce a kan kenan a tarifin nan sai mun kara a wa sahabi bane in haka ne ma sahabban yawa gare su gaskiya samu ne saboda da yawa mutane suna mahulkin masu sallallahu alaihi wasallam a nan ma tana ba a rasa wani mutum akwai ni'ima sosai a cikin addu'o'yar mu ringa sawa Allah sa ko a mulkin magani akwai daɗi sosai a ce za ka za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai daɗi sosai Allah sa bi ta samun haka ko da yaushe ko so biyu so uku kuma muka samu yayin mu je kaga sai amma Allah godiya na sai malam ke cewa alqaulu sani annahu tabtul suhbatahu wa law taba li anna rida tuqalu al-a'mal alladhi qabla idan ana magana ne akan wanda ya gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mata akan haka sai bayan haka sai ya ridda an gani bayan mazalar salam ya rasu sai ya ridda bayan ya ridda kuma wani lokaci sai ya dawo musulunci shin ana iya ta bayan sahabi akwai kenan magana guda biyu ce akwai wanda suka ce iya sahabi akwai wanda kuma suka ce a wannan riddar da yi ta warware sohubar shi wannan riddar da ya ta warware mai sohubar da ya samu da maza da salari sai Allah ta yi da yin ridda bayan an yi imani na sai ma yake cewa alƙarnin awwal ladhi bu isa fihim almuhajiruna wal ansar wa hum man salla ila al-qiblatayn nan malam yana magana akan fadala ta waɗannan bayan Allah sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam musamman cewa waɗannan bayan Allah a cikin alkur'ani mai girma Allah ya shaide su a wurare da yawa kuma Allah ya nuna fadalarsu a wurare da yawa kuma duk mutum mummuni dole ya imani da alkur'ani mai girma dole ya dirtina dole ya saddaka ma waɗannan bayan Allah waɗanda suka yi gwagwarmaya wanda suka ba da rayuwarsu saboda wannan addini shi ne ma sai kama wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma suka wanda suke nuna fadala ga muhajirai sannan kuma fadala ga wani mutanen garin madina su muhajirai Allah subhanahu wataala ke cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar na harko harko daga cikin waɗanda suke hijira haka ne ke faɗa ke cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun haka su ma mutanen garin madina Allah ke cewa walladina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi kaga wa'inda suka yi akai suka yi akai din wa'innan sahabbai wanda suka yi hijira wa'annan sun taso sun rago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wa'annan suka ce ku zo mu mun ji mun gani in duk duniya kowa ki ku muna son ku zo mu zama tare da ku da suka zo wayannan da suka yi hijira ba su da komi suka zo wayannan mutanen na garin madina su suka ba su gidajensu su suka ba su dukiyarsu su suka ba su abinci su suka ba su kariya su suka ba su komi da suke bukata suka ce ku zo ku zamna a yi addinin anan a kafa daular ta islamu anan ko muharin a kafa daular ta musulunci a wannan gari to kaga waɗanda suka yi irin wannan kokari irin wannan gudun irin wannan gwagwarmaya ba abin yadawa ba ne ba ba abin zaki ba ne ba ba abin cin mutunci ba ne ba wurin malakanta dole ɗin mi kaji an faɗa a tarihi an ce masu yi to kai abu da ke bukata a gare ka kama bakin ka kai shiru ba harkar ka bace wannan harka ce ta manya kamar yadda idan iyaye suna rigima ku yara shiru da ku yi kalle su wannan harka suke ta manya hidima ku bar gida ku tafi to sahabbai su suka yi dajiya kamar su irin wannan ladaban idan ka ji an ce sun yi rigima tsakanin su wannan rayuwa ce ta dan adam tsakanin shi da dan adam duk inda suke zamne mutanen sai an samu matsala to wannan matsala abu ne wanda shaitan ko yaushe na kokarin siyarar tsakanin musulmi sun samu matsala tsakanin su kuma sun daidaita tsakanin su ba abin da zai baka mamaki suna yakin da juna amma idan aka kira sallah gabaki da zai shiga sahu guda tare wanda ɗan ɓangaren wane wanda ɗan ɓangaren wane suna rigima da juna in aka kira sallah dukan zai zo su gama a sahu guda a liman da liman guda su yi sallah to ka gani duk yadda suke abin da tsakanin su suka samu ɗan bambancin ra'ayi kan wani abu na duniya tsakanin su amma kan abin da ya shayi addini kan abin da ya shayi imani kan a tare suke kuma tare suka koya kuma tare suka bayar da shi kenan abin da yake wajibi ga musulmi ya kame bakin shi akan duk abin da ya ji an ce sahabbai sun yi ko sun aikata kawai abu ne wanda ta kan yi wani abin gaskiya ne wani abin kuma ta kan yi ba gaskiya ba ya ce kanu fil awwali yusammauna al-aus wal khars ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار أي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم كاغا أتكن سورة الصف النبي إيسا كتوى من أنصاري إلى الله ko waye zai taimaka mini zuwa ga kira zuwa ga addinin Allah qalil hawariyuna nahnu ansarullah to haka mutanen garin Madina take qalil aus wal khazraj nahnu ansarullah mu mu ne wanda su kama don za a ci wannan nasara insha Allah ta'ala kuma za a ci nasara kenan yin tsaya a nan inda ba ne ke cewa kuma afdalin nasi ba da haƙula man sahiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan mafificin mutane bayan wa'annan da muka zana su ne dukkan wanda ya kasance sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawman na kwana guda ko shaharar ko na wata guda au sana ko na shekara guda au aqalla min zalika au akthar ko kasa da haka ko sama da haka dole aka ce sahabi ne ko da bayan wa'annan kenan wannan manya manyan ko da a ce na kwana ɗaya ne ko na wata guda ko na shekara babu wani wanda suka yi wa'annan yace na tarahhamu alaihim za mu yi musu addu'a mu ce Allah ji kansu da rahama wa nadhkur fadlahu mu ambaci fadalarsu wa nakufu an zalalihim ko mu kama bakinmu daga kurakuransu ونذكر أحدا ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير kada mu ambaci kowa daga cikin sai da alkhairi li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda fadan manzala sallallahu alaihi wasallam idza zikira ashabi fa amsi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk lokacin da kuka ji an ambaci sahabbai na kan bakin ku kanana daga cikin sahabbai wata rana suka faɗo su manganu kan manya daga cikin sahabbai manzon rama sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi sahabbai ne ba wasu daga cikin sahabbai su ne ake ma magana aka ce la tasubbu ashabi to ina ga mu na baya annabi ce kada ku zagi sahabbai na yake cewa inda ɗayan su ba wa'inda ba manyan bane ake jan kunnan su dan saboda na baya su san cewa su wane ne wa'annan sahabban dan a kamna tsakuwa dan ayata su inda a ce ɗayanku zai ɗauki dutsen uhud na zinariya ya ringa badawa kyauta bai kai ba zakka guda da sahabi zai bada na hatsi ka ɗauki dutse guda na zinariya dutsen uhud na zinariya ton nauni kai ta ba da awa kyauta duk fadalar da ke da ko a yi sadaka ba ta kai ba kwano guda nazi wanda sahabi zai ba da fadala a wajen Allah to ina kai ina waɗannan mata wannan ba sa'anninka ba ne ba ka kama bakinka a kan su kamar da sufiyar bin uyena ke cewa yake cewa man nadaka fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa duk wanda kaji ya wadin magana mara kyau akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yace to ka tabbatar wannan dan san zuciya ne kawai kada ka kada kada ka rage kawai dan san zuciya ne shine kita idza takallama fi tanaffus sahaba bi kalimatin wahidatin wa huwa sahibu hawa duk wanda kaji ya wadin magana mara kyau ta ragowa ta kaskanci ga sahabi daya da cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar wannan dan san zuciya ne kawai in ka karanto a littafi an ce maka sun samu matsala kaza ko samu matsala kaza wannan ba abin da ya shaye ka bane kawai yi mai addu'a Allah ji kansu Allah gafarta musu shi yasa Allah ya mana wasiya akan wannan sai yake cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah yake cewa wanda suka zo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana wanda suka zo bayan sahabbai kenan muhajirai da ansar ya quluna rabbana ighfir lana suna cewa ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman haka ka gafarta ma ɗan uwanmu wanda suka rigaye mu yi imani sune sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sa wata kiyayya ko wani hajin haushi ko wani gilli lil ladina amanu ga wa'annan bayan Allah da suke imani tun farko rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai rahama ne kai mai jin ne duk wanda ka ji bai ma sahabbai addu'a to bai cikin walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana bai cikin wanda suke imani in dai ka yi imani to ga wasiyar da Allah maka ta yi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman daga kaga mutum bai ambatan sahabbai da aiki kayan kirki to bayya cikin waɗanda suka zo wallafi na jaƙo min ba'adi bayya cikin wanda suke imani in dai ka yi imani to wa'annan bayan Allah an fitar za ka yi da aikin da abubuwa masu kyau ka ringa musu fata na alkhairi zannu bil mu'mini na khaira ku ringa ma mummuni zato na alkhairi haka ta faru a cikin kissa ta Aisha laula istami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin inda kun ji kai da lokacin da kuka ji an ce mummuni ya yi kaza ko mummuna ta yi kaza Allah subhanahu wataala ke cewa laula istami'tumuhu inda lokacin da kuka ji zannal mu'minuna wal mu'minatu mummunai suka ringa ma junan su zato na alkhairi zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira suka ringa ma junan su zato na alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin ce kai wannan kawai ƙarya ce abin shiryawa a bayyane so ake ka ringa ma mummuni zato na alkhairi abin da sa kuke ce wani lokaci muna yawan maimaitawa akan abin da shahi sahabbai saboda suna nan gadangadan sun sayo gaba waɗanda su aikin su su nuna maka cewa waɗanda suka kawo maka addini nan ba hawan mun kirki bane ba su aikin da suke so su sama kenan so suke ka yarda koda su guda ne cewa ɗaya daga cikin sahabbai ba mutumin kirki bane ba daga ka yarda da ɗaya wannan sun ci nasara kanka in dai har ka yarda cewa ɗaya daga cikin sahabbai ba mutumin kirki bane ba wanda ya kawo maka sallah yace ga yanda annabi yake wanda ya kawo maka azumi ga yanda yake wanda ya kawo maka zakka yace ga yanda yake ga wanda ya kawo maka hajji yace ga yanda yake ya zo ya sa ma shubha akan shi cewa wannan ba mutumin kirki bane ba wanda ya ce wanda ban kirki bane ba sai ka ka nutsu wajen amsa abin da ya kawo maka yanzu gobe daga ya kawo hadisi ya ce wannan mutumin naka ba wanda ka yarda ba mutumin kirki bane ba shine wannan magana ma a cikin wannan hadisi kenan kaga da shubuwa ta so shubuwa ta shiga a zuciyarka shikenan ka fara neman ka aibata sabai kuma suna nan musul aiki illa hu mu a ahlus sunna wal jamaa a aqidan sahabbai ba masumai bane bi ma'ana ba wai ba sa laifi bane suna iya kuskure ba annaba bane ba ba mala'ikai bane iyan adam ne kamar yadda kowa yake suna da fadala suna da asbaqiyya suna da daraja waɗanda sun bambanta da miliyoyin al'ummomin da za su zo nan gaba ba mutane za su zo nan gaba to waɗannan bayan allah kurakuransu idan muka ɗauko su muka ɗora a saman sikeli muka ɗauko ayyukan su na alkhairi a saman sikeli ba ka ma gama ba nu'aiman wani sahabi ne Allah ya rubuce shi da shan giya wata ran ya sha giya wani ya tsine mishi albarka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la la tal'anhu la tal'anhu la taf'al fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kada ka zage shi kada ka aibata shi kada ka tsine mishi wannan da kake gani na san Allah da manzon shi ka duba ka a gaban shi ne aka yayi wannan kashe ne yace kada ka saki wannan da kake gani dan kaga ya sha giya yana san Allah na san manzon shi ko mu ce bisa kuskure suna yi amma bai kai ba ka zo ka ɗauka ka ɗauki abin abin zikiri kawai kai tasbihinka shine ka ringa zagin abubakar la ila ila ɗinka ka ringa zagin umar walhamdulillah ka ringa zagin usman ka ringa zagin muawiya ka ringa zagin wane ne a wannan ba musulmin kirki bane ba musulmin kirki bane wanda suka hardato qur'anin suka kama ka karanta inda suka yi shiru da bakin su kai ka samu qur'anin ma karanta kan da sahabbai kowa ɗaki ya shiga daga ji daga banzo salasalam da ma ya mutu kowa ya shuru ya kama bakin shi me zaka samu wakili to manzo salasalam yana rasuwa tun da ran shi ma haka aka ringa wasuwa su mu'az bin jabal yau suke zuwa da'awa in ka je wurin mutane zaka iske mutane wanda kaza kaza manzo salasalam ya bashi salo yadda zai musu wa'azi kuma da manzo salasalam yana rasuwa haka suka wasu a duniya ko ina suka rinka zuwa suna wa'azi a shiga addinin Allah ai kaza ga yadda annabi yake sallah ga yadda yake azumi ga yadda yake aikin kenan to wannan laihikan nasu muna fata Allah gafarta musu kuma Allah ƙara yarda da su wannan mu shine aqidar mu kuma haka muka yarda to haka ake so kuma dukkan musulmi yarda da haka anan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh